ورحمة الله وبركاته يا وكيل بوكي يا وكيل بوكي جوات رمضان إذن رمضان الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هذا الذي يقول بثلاثين الشهر وليلي شاهد وطن جولاي gidajiya su gudu da shaga. Allah ta ce da haure mu gidan maulanmu a sa su kayan masu imam ta guda da ci gaba da gudanar da tafsiri da ake cikin tafsirin maulanmu ta yi wasan da su tijaniya a shan Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu iriya da tafsir mai gabatar da karatu Nasarar Bello da fasaha ولم أشاهد إبراهيم رسول ما يغفرنا جزاكم الله خيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره يوم الدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وارتع به بنظرة تادي لنا جزرا الحمد لله من أعلم في رياض التفسير نور الشيخ إبراهيم رضي الله عنه في سورة البقرة إن أولي تبارك وتعالى كي جاء منا إرن nimomi da yawa yahudawa wanda har ya hihi za su a cikin alam ɗin zamaninsu amma ƙarshe shi ne ce ba ba hudu ga gabi nan ba a mun ji zaman da suka yi a cikin imuwa lamma kanu fiki lokacin da suka kasance a cikin imuwa kalu sai suka ce ya musa ya kai musa min aina lana ma na akulu sai ina za mu samu abin da za mu ci فنزل عليهم موائد من السماء شاك سوكا موسى دكا بكي دكا سما يعبدون سنا شي دكا شكي وكلما جاء وقت الغداء موسى جاء لوكتين شن أبين شيئي ينزل الطعام أبين شيئنا سوكا على أحسن ما يكون على أحسن ما يكون أبو سامو بيشاو يدي كما تيزما فيأكلون سيدشي وتربون الموائد كما إذا تسيا توكي ولن كبكي ila waqti hay'atiha har zuwa lokacin da za a kawo makamanciyarta sai gari wa shi gari haru sai suka ce min aina da nan maradi to yanzu ga abinci ne mun samu ina za mu samu tuba da min Allah tabaraka ta'ala sai Allah ta'ala ya lamun shi Allah ta tsaka siyafahum kada wato tuba su ke dauda wala tabla karka tsuba karta yayi fa halu sai suka ce min aina da nama na sharabu to mun ji ga abinci da kaya abinda za mu sha kuma daga ina zai zo wajen sun ce zuhur Allah shi ne wannan duk abin da ne wanda ramar hajjara a haka ne yan ne musa yi da shi dutse ban hajjara dole wasu suna ta ashirar ta ayin sai ga idanuwar ruwa goma sha biyu suna bubbugowa da cikin wannan dutse a kanu sai suka ce a shamsa ta zurru bina to yanzu dai mun ji ga abinci ga abin sha ga tuba to amma rana tana damun mu sai Allah tabaraka ta'ala fa atallahu bi gamani a sai Allah ya zo musu da girgije sakarahum yana sukarta su hatta lam yajidu harakan har sai da ba za su ji zafin rana ba kashe kawo sai suka kai kuka nila zulmata da lai suka ce to yanzu dai mun ji ga abinci ga abin sha ga tuba ga shi ba ma jin zafin rana to amma da tafiyar ba ma ganin haske فضرب الله أعمدة من نور سأل الله يكامل سورة الجنة ya buga musu wani ginshiki na haske a cikin daji amma da gani ya yi ga sai da a matsayin yi fila shi ta ara ita a cikin dokar dajin imuwa kullum baki ya kullu haza dukkan wannan ji barakatun Musa Allah ya yi don albarka Allah Musa Allah zai ma'amu wanda yake tare da su hazihi wannan fada'ilus sobati ita ce amfanin abokaka bayan Allah ko baka zama na Allah ba in kana tare da na Allah to abin da Allah zai wa na Allah kai ma duka samu wasu kuma a halakin su Yahudawa tare da halakar su kuma kana fatin da amrillahi da saba wasu ga umarnin Allah wa hukumil azabi alaihim da akwai azaba a kansu kana min bainihim Musa to a tsakanin su dai akwai alaihi Musa wa Harun da alaihi Harun wa udu haza sai aka ba su waɗannan abubuwa baki da min anwa'in ni'ani daga wato nau'i nau'i na limomi kullum baki daya da sababi su bi sababin Musa saboda dalilin mu'amala da Annabi Musa wa Harun da Annabi Harun wa Harun da Musa Annabi Harun da Annabi Musa ne ibadillahi salihin suna daga cikin managartan bayin Allah walakin sai dai lamma sahaba haula il fatakati lokacin da suka yi abotaka da waɗannan fasikan mutane makasa sai suka zauna ma'awun da har da su arba'in na sanatan shekara arba'in fitiri a cikin imuwa aidan kuma za a ƙara suma sun ɗanɗana min azabi daga azaba da samarin tsohati saboda dalilin abokata kama annal fasaki kamar yadda kasance a fasikai wanda duni mata suna samun nima da sababin tsohati saboda sababin abokata to haka nan su ma salihar duk sun tinka duk da karkar ka ita kai mu'amala da mutumin banza in bala'i ya ta samu da zai same duk lalacewar ka in kai mu'amala da mutumin kirki in alheri ya zo masa zai same ka saboda haka sai kowa ya san wasu ne jama'a zai rika mu'amala da alkhairu dukkan alkhairi kulluhu baki da yanzu duk sobati yana cikin yin mu'amala ne abokata alkhairin duniya da na lahira duka yana cikin abokata wa sharru haka nan sharri kulluhu baki da yanzu duk mafi shi ma yana cikin abokanta to shi ne a wajen tabaraka ta'ala ya ci gaba da gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cewa ka tuna fa ka tuna wa su yahudu ka ce da su ku tuna istarka Musa lokacin da Yahudawa suka nemi annabi Musa ya shayar da su daga ruwa to annabi Musa sai addu'ar sha da fari uskur ka tuna ya muhammad ya kai abu ya sama da kaza idan sarka lokacin da yahuda suka nemi sha da fari annabi musa alaihi salam ya musu addu'a al istiqa ma'ani istiqai talabul sufiya shine neman shayarwa bi kauni ga mutanensa wa kan adishu hakika sun ji kishi bisini a cikin tsimin wannan ta shekara arba'in da suka shiga فقلنا الله يجزي لك شيء لموسى قال لي موسى إذن كدكي على هجرة دون إيه بعفاك دا دفنجك وهو الذي فر بثوبه ولن دون إيه لك شيء لك شيء دون أن يجبه لنجبك خبير دون إيه ميسا فوق آجي دلوي مربع ميسا كفنا قتل واهور يجيش كراس الرجل كمر كم متو جرمانسا وخامل wato kan dutse ne haukar zalim ko kuma kamar marmara fadarba hujja ne musa ita ce shi famfajarat an in shakkat wa salat sai dutse sai tsari sai ruwa ya rika fitowa minhu daga wannan dutse idan isna ta ajarta aina idanuwar ruwa goma sha biyu suka dinga bulbulowa daga cikin wannan dutse da adadin asbadi adadin wato kabilun nan na yahuda su goma sha biyu amma duk da haka kad alima kullu unasin wato dukkan mutane cikin kabilun nan goma sha biyu hakika sun san masharabahun mashayarsu wato kan alima kullu unasin sabtin minhum kabilu daga cikin waɗannan mutane ne da hudu sun san masharabahum wato ta ainihin ramin da ya kamata su sha ruwa kowace kabila ta san wurin da wato famfan ta yake zuwa daga cikin wannan dutse an yi mawuji'a shurbe shi ne bagiran shansu kuma abin mamaki kowane ido ne ya zo zai haɗuwa da tsangwari kowanne hanyar sa daban kuma kowace kabila ta san nata fala yuzrikum fi ghayruhum wato wani su je tarayya da su a cikin wannan mashaya wa kunna lahum sai muka ce da su kunu ku ci min rizqillahi daga arzikin Allah shine manna da sarwadin nan min marzuqillahi ai daga abin da Allah ya arzuta ku wato Allah yana da hikima a cikin haka dai su wannan kabilu na su Yahuda wannan suna da kabilanci duk da gashi asalin su ne amma dukkan su ke da junan su kamar yadda kaga ba su yadda da kowa ba to da ba su yadda da kansu ba to idan aka ce idan ruwa ɗaya ne zai ta sha sai an yi kashe kashe abu Allah ya san su to shi ne za ka sa kowace kabila ko hanyarta na yadda za ki sha ruwa hatta kai ba auratayya ma ba za su yi wannan kabila ba za ta auri wannan ba ba wai kabila ba ce daban ba dukkan samu ne amma wannan kakansu daban wannan kakansu daban wannan kakansu daban kayan annabi yaku to amma su kasa kabilan ta ne ai mu yayan wani ai mu yayan yusuf ai mu yayan biyani ai mu yayan lawi ai mu yayan yahuza ne haka suke kowa yana takama da da kakansa to saboda sanin hakan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kad alima kullu nasi masharabahu dukkan kowace kabila ta san mashayarta Allah ta baraka ta ce sai muka ce da su ku ruku shi na rizqillahi daga arzikin Allah wanda ya ce da ku na darban zuma da kuma soyayyin naman kanshi da min marzuqillahi daga abin da Allah ya arzuta ku wata rabu ku sha daga cikin ɗayan idanuwan ruwan nan goma sha biyu na rizqillahi daga arzikin Allah wala ta asau kada ku aikata bi arzi a cikin ƙasar Allah mufidina kuna masu ɓanna asa wato kan ku zama masu banna asa ma'anin asa banna idan afsada idan ya bata mufsidina ma'anin masu banna halin hali ne mu'akkadatan abun karfafawa da amida da mai aikata ta wato kamar da Allah yana nufi kar ku banna a bayan kasa duk da dai ku maballata ne shi da abin da Allah yake nufi wala ta asar bil ardi kar ku barna a cikin kasa mufsidina duk da dai na san cewa ku din maballata ne ko da an ce kar ku yi أخبر تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يا بعد الأباري أن موسى عليه موسى عليه الصلاة والسلام آه لما كان في الدين lokacin da ya kasance a cikin wannan imuwa ta shekara arba'in ma bani isra'ila tare da ya'yan annabi yaqubu alayhi salam aishu sun ji ishi wa talabu minhu al-istisqa sun suka nemi ya musu addu'a sha da fari wa hadha al-farqu wa hadha kaga wannan الفرق شيء بمبنشي بين بني إسرائيل وبين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم wannan shi ne bambancin da ke tsakanin bani Isra'ila Yahudawa da tsakanin mu al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fa inna al-umam qablana domin cewa al'ummatai da suka ture kafin mu laysa lahum ba su da dama an yi rubu shay'an su nemi wani abu ko da kaɗan ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala idza aradu talaban idan suna neman wani abin nema ai dalibin koya abin yake ya tuna sai su zo da nabi zalikan zamani ga annabin wannan zamani wa huwa allazi yatlubu min Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake da dama shine wanda yake da harshen da zai yi roƙo daga Allah tabaraka wa ta'ala mubasharatan shi da Allah dalla alaihi ko da baka gane ba istisqa'u Musa li kauni dalla alaihi neman wato sha da fari neman addu'an nan ta ruwa da mutanen annabi Musa suka nema wurin annabi Musa zai nuna maka ashe zamanin su ba a yin addu'a mutum ya roki Allah shi da Allah sai dai je wurin annabi ce ya nabi Allah ka roƙan mun Allah ina da buƙatar kaza da kaza ba kamar mu bane da zaka shiga daji ke ta addu'a har da ma mugunta su addu'a eh addu'o'i kala kala saboda samun dama amma zamanin shekarun baya zamanin sauran al'ummatai ba dama sai dai ka je wurin annabi kaga ba dama ka rika shiya mai da karbi Allah ya kashe wani ba dama dole sai dai ka kalli abin da yake alkhairi to shine Maulan shi Ibrahim radiyallahu alaihi to wannan fa shine bambanci tsakanin wato al'ummatai da suka shuɗe da kuma mu wannan al'umma ko da baka gane ba in ka duba yadda mutanen a bani Isra'ila suka zo suka nemi addu'a a wurin annabi Musa cewa ya nema musu Allah ya da su ba da kuma faɗin kokin إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها من بقرها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سعلتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أتوا وكانوا يعتدون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Rasulullahi ka ƙara tuna musu dai su Yahudu din nan wai duk ni'imomin nan da ne musu sun manta ne abubuwan da ne wa iyayensu wa iz kuntum ka gaya musu sun manta lokacin da suka ce ya Musa ya kai Musa lallar zira ba za ni hakuri ba ala da hannun wayin a bisa abinci kana ɗaya suna cikin dini wannan ba Allah ya ke sauko musu da garbar zuma daga sama ga soyayyu ga farsun naman ɗan shida amma suka ce wai su wannan ya ishe su abinci kala ɗaya kawai ya musa roƙan mana Allah mu ba za mu iya hakuri hakuri da abinci kala ɗaya ba har da na rabbaka ka roƙa mana ubangijin ka ya kuri lana ya fitar gare mu min ma tun bi ardu daga abin da ƙasa take haihuwa take fitarwa mun bakaliha na daga wato a kamar goji su kajiwa irin abubuwa ne da suke fitowa daga daga ƙasa wanda ta iya da kuma abubuwan da suke da gani suke da farran gani wa bumiha da kuma abubuwa irin na kwani haka irin su tafarnuwa da makamantarsu kullu haza dukkan wannan laysa lahum an yadlubuhu mubajaratan ba su da dama su nema tsakanin su da Allah su da Allah min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki wa hadhihi al-ummatu amma ta ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama adahu Allah al-izn al-mutlaqa shehu yace Allah ya ba su izini mutlaki izini wato sakakken izini ba taurari ba duk du'a a cikin addu'a kala sai Allah ya ce da mu wa Allah ko roƙi Allah min fasihi daga falalarsa wa qala sannan Allah yana gaya mana ud'uni ko roƙi astajib lakum zan amsa muku ayyina ardan lahu muhimmatun aw hajatu kowane ɗaya da cikin idan aka ce wani muhimmin ajiya ta zo masa ko wata bukata ya Allah tabaraka wa ta'ala yana da damar da zai roƙi Allah mai girma da ɗaukaka fayantajibu lahu kuma Allah zai amsa masa talabu sufiya waɗannan yahudawa sun yi shayarwa min Musa daga annabi Musa alaihi salatu wassalam wa kana Musa shi kuma annabi Musa alaihi salam rajulan mutum ne fitiran mai san fitra mai san fitra za mu ruwatin ma'abocin mutunci wa hayaƙin da kunya fi ƙauni a cikin jama'arsa wato ma'anar fitiran shi ne wanda ba zai iya sako da sun da yake ya fito haka cikin jama'a ba ko ya sa gajeren wanzu annabi Musa ko kafarsa ba shi ne abu zai so ka taso shi ya ja wando wani zai so ya zauna abu da shi ke shaka in dai ba fuska ba ko da abun hannu ko da abun kwano yana so ya ko ina na jikinsa a rufe ko kuma sai Allah ya kawo shi zamanin marasa kunya waɗanda tsirara suke wanka da jama'a da yawa a wuri ɗaya to sai ya zama shi yana da kunya kuma yana da mutunci a fi kauni a cikin jama'arsa wa kauni amma mutanen sai da jarra dole suna tuɗe kayansu inda iktisali yayin da za su wanka min almani daga taraba ba'ru sashen tsira a wata babin yana kallon al'aurar sashi za kowa zai zai rubutu da wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan haka ake wanka ba ruwan wa Musa shi ko Allah Musa mun zana shi a tun da ta zo in ta na aya halin min zalika daga aikata haka za a rada ayyuka tasira idan yana so ya yi wanka za a ba idan shi ta can nesa inda ba mutane wata tara sai ikoyu da wani abu ya suka ta kai shi wata tara sannan yi wanka wa da wuce kai faƙalu sai yahuda suka ce ma hamala Musa ala hada kun za mu je sai haka ai ba wani abu ne yasa yake haka illa annabi udratu shi ne kawai yana da kayan mallaki ko yana da baiwa shi yasa ko ga je so ne su ne dan kar a gani so ya masa haka falan ma za haba yawman lokacin da ya tafi wata rana wa atazala wato yake banta gabarin jama'a wakka sala ya fara wanka wa kharaja min al-ma'i ya fito daga ruwa أراد أن يأخذ ثوبه يا إنه يجيب كتبتا فقر الحجر بالثوب يقول يقول لكاية يمشكين جماعة دوت أن يتاج لكاية أن يموتا يشمشكين جماعة أبو جي وقال يقول جاء من موسى يجيو دوتي إلى شوى ثوبي هجر ثوبي هجر دوتي بنكايانا دوتي بنكايانا دوتي بنكايانا haka annabi Musa ke ga mata wannan Imam Bukhari ya fita shi a cikin littafin sa daga Abi Hurairah Allah ya kara mai yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Musa kana rajulan hayyan annabi Musa mutum ne mai kunya istira mutum ne mai san rubun asiri la yara min jindihi la yara min jindihi shay'un ba a ganin wani abu daga fatar jikin annabi Musa istira annabi saboda kunyar da yake tare da shi fa azahu man azahu sai waɗanda suka tuce shi suka tuce shi min bani Isra'ila daga Yahudawan bani Isra'ila fa qalu suka ce ma yastatiru hada wannan mutumin da kuka gani ba na abu bane ya sa ke goggorewa hada ta fasu irin wannan kuya ya dinga sa tufa cewa in zai wanka ya goge kowa yana tujiya da gidan amma shi ba tujiya illa min aibin jinsi sai dai yana da wani aibi ne a fatarsa in ma balan da ma yana da kusurta wa in ma kusurtu in ma kuma yana da kayan maza yana da baiwa wayan ma abatun amma kuma yana da wata illa wadda zai zuwa gani wa inna Allah cewa Allah arada an yi bai abu shi kuma Allah zai yi daga kubutar da shi daga wannan sharri mutanensa min ma karu daga abin da ke faɗi da Musa ga annabi Musa fakala yawman wata rana annabi Musa ya tafi wanka ba da wushi kadai kuma ba su ya bahu ya sanya tufarsa alal hajari akan dutse makka sallallahu alaihi wasallam shiga wanka falamma faraga lokacin da idan da wanka kamar idan su yaji zai fuskanci kayansa ya kusa halin ya hanke da wa inda hajar cewa dole a dadi saurihi sai ya gudu da kayansa ba a kaza musa a zawo sai amin musa ya ɗauki sandarsa wata labar hajar ya nemi dutse ko da ana ya kuru yana cewa dutse saudi hajar saudi hajar dutse ban kayana hattan ta ila malai har sai da wannan dutse ya shigo cikin jama'a من بني إسرائيل تجسم بني إسرائيل فرعوه تتجرى لموسى قبيانا سرارا أحسن ما خلق الله تتجيش مفي شاو خلق الله وأبرأه في الله يقول هذا الشيء ما يقولون لك أقول لك وقام الهجر sai dutse ya tsaya tun da dai a daga an gan shi to sai dutse ya tsaya ba a kan sauwahu sai ne Musa ya yi tufarsa wanda duk sau ya sa kayansa wanda duka bil hajari darban bi asaru sai annabi Musa dai yana da fushi ya ɗauko sandar da idin da dukan dutse wallahi inna bil hajari la nadaban min asari zagi sai da dutsen nan yi dadari saboda dukan da annabi Musa ke masa salatan sai da ya nuna wata alama har guda uku au arba'an ko kuma udurwa hudu au khamsan ko biyar kada zalika kazalika kauli shine wadin sa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu allah ma qalu ya kuma da kai imani kada ku kasance kamar wadanda suka kushi Allah Musa sai da Allah ku fitar da shi daga abin da ke faɗi wa kana inda Allah ya wasiha Allah Musa ya kasance a wurin Allah ne daraja wannan da Bukhari ne kitabu ahadith al-ajjiyari باب الحديث الخبر تعالى عن موسى شاهد الى الدبوك da dari hudu da hudu shi kuma sai yi muslim kitabul haidi babu jawazul iktisari uriyanin babu halaccin wanka tsirara kila kalwati amma a bayan ban ɗaki shafi na ɗari biyar da sha uku sannan a cikin kitabul bada'i babu nufara'il musa shi kuma shafi na ɗari hudu dubu hudu da ɗari uku da saba'in da biyu to haka aka yi shi ne annabi Musa alaihi salam ya fito bayan bayan ya ji duke duke ya tsaya annabi Musa alaihi salam ya dauki kayansa falan ma za ba yawman lokacin da ya je wata rana wa'ata idfa'ali sauhi dole ban kayana hatta ja'a amaman nas har sai da duke zo gaban mutane wara'ahu mutane suka gan shi laisa bihi ayi dole idan Allah Musa babu wani mummunan abu fa aka da sauwa wanda ne da tabarsa wanda ya samu yasa fa ka ji ba sai ya fushi wa aka da sahu ya riki sandansa wa daraba la hajar ya dinga dukan dutse fa awha Allah ilayhi sai Allah ya wa Allah Musa wahayi Allah cewa shi ya halilu hadal hajar sai ka kaga bar duhi da dutse zai ma amfani wa ran dauke shi ma ka tabbata shi wala yubariquhu sai zama ne mutabara wa da wannan dutse lamma ka rubi ce lokacin da sun kasance a cikin imin wannan ta shekara arba'in da aka yi kada hu min husufiya sun yahuda wa isra'ila suka nemi shayarwa addu'a ta da bari daga wurin annabi musa aw allahu ilayhi sai allah ya masa wahayi an yi da zarfa bi asahu sai ce to yanzu ne duka ne amfani ya zai amma wancan dukan da kake dutse zai wani amfani yanzu su shi Allah masa wahayi da shi dutse da sahu da sandarsa hadar hajar wannan dutse fadara wa musa ne musa ya dake shi wa kana murabban wannan dutse kusurwa hudu ne da shi za arba a ci alkali yani wato yana da rukunai guda hudu kullum rukun kowane rukuni kharaja min talata bununi akwai idanuwar ruwa uku suna fitowa fasarar ibnatai asharata ainan sai zama idanuwa goma sha biyu na ruwa suke bubbugowa daga cikin wannan dutse ko farko wa kana banu isra'ila su ko wani banu isra'ila sun kasance isna ashara sabdan wato kabila kabila ko jikoki jikoki a goma sha biyu ne kama kana Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya bari kullu sabdin ko ta kabila in farada lima sharabi ya wato ya ya ya karaita da mashayarsa هذا معنى قد علم كل أناس مشربهم وأن شيء معنى قوة الجماعة تم شعيرتها والرسول معه صلى الله عليه وسلم طلب وتوشيما أن يمانعه لقولنسا السقيا sahabbai sun nemi ya shayar da su wato ruwa lokacin kan manzan da sun zasu nan farankan mimbara sai ya hau kan mimbari wani ba a yi ya daga hannayensa faja ala zuhura huma na hawa samai sai ya mai da bayan hannunsa a sama an san cewa Allah ya san haka ake ana daga hannu sai kafin hannu ake daga su to manzo Allah a ranar kawai sai haka sai ya nuna wa sama bayan hannunsa kasa kuma ya nuna mata safin hannunsa nahwar sama'i zuwa ga sama wa qala yace Allahumma istijlalaka Allah ka shayar da garuruwanka warham ibadaka Allah ka ji kan bayinka wa yushu rahmataka Allah ka watsa rahmarka cikin su wa ahi baladikan mayida Allah ka raya garinka wanda yake matacce wannan Mamu Dindi ya wuce shi a cikin jami'ar Kabir zubi na biyu a shaji na dubu shida da ɗari biyar da sittin da biyar nassin hadisi kana idan sarƙa kana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shayar da zai addu'a fari yana cewa Allahumma ibadaka wa baha'imaka wa yushur rahmataka wa ayi baladikal mayita Abu Dawud a cikin kitabun Salati babu rafu yadayn fil istiqai shahi na dari tara da sittin da hudu Imam Malik cikin muwatta kitabun Salati babu ma ja fil istiqai shahi na dari hudu da uku to haka yake هذا الراوي والذي رويتونا حديث يسوع والسماء إذا سمع كأنها زجاجة كيكاشي glass ma biya kasatu babu jirgiji a lokacin da maza Allah ya addu'a sama ta yi shuru ba alama ruwa kada kada sai ka ce glass ne ba ma hiya kan azun wahidatun babu jirgin da koya a ta sahabatun take sai ga jiragirai suna ketowa habbatul madina suka dindinde madina su munawwara ala sakina abdul salatu al sarfi wannan zarar madaru sai ruwan sama ya sauko min al sum'ati dama ranar juma'a ne wanda Allah ya azza Allah yana kan mumbari sai wani bawan Allah ya shiga Abdullahi ba ruwa dabbobi na mutuwa bayi ruwa na an sai manzo Allah ya kaga mu ya ta to duk da aka fara ruwa ba ba dauki ba ana dai hajji da juma ta tsoro shi ne ilan tun ajin da bi tabiya har zuwa juma'a da ta kewayo bayan ta kawo Musa mutanen annabi Musa kada burin Musa an yi Allah lahum sufiya sun ne ni annabi Musa ya mutu addu'a Allah ya shahada su ruwa hada a Musa sai annabi Musa sai musu addu'a wannan wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan mumbari ita ce isharar da shi Ibrahim radiyallahu anhu ya cikin diwani ashara ila mudrin fasala musallan wa izrama makkan ma yaqulu manzala ya yi ishara zuwa gidi da kawai haka yi sai kawai gidi da ya gane abin da ake yi kawai ya ruwa lokacin da manzala ya so a ɗauke ruwan sama ya kalla kawai sai gidi ya koma inda ya kawai dugo sai ya ƙara zuwa wa inna quraitan ayyabu wa haggaru wa rusallahu shamsu wa shukka lahu wa shukka lahu zaljawu badal mu'azzam to haka yake من الله صلى الله عليه وسلم وردت له شمس بعيد غروبها وإن كذبوا قد أنزل الحق موسى وهدم أحزاب درجة كشفه فيا أجبا من رمه إن هدم saboda bambancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ya fi bambancin tsakanin sama da ƙasa ya fi bambancin gabas da yamma ya fi bambancin duniya da rayuwa bambanci yana da yawa fada a Musa sai annabi Musa yi addu'a da amri da umarni min kaumihi daga jama'arsa fasta jaba Allah du'a'ahu sai Allah ya amsa addu'arsa fa ahara to ballantana Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da alana yayi addu'a gare mu da amrin min Allah shi ko da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wastaqil li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat kada shi addu'ar annabi Musa alaihi salam mutanen sa ne suka nemi yayi kudu da rabbaka kaza wa kaza shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce istaghfir li dhanbika ba ka yin zunubi amma ka nemi gafarar zunubanka wani mu'mini ka nemi gafarar zunuban mu'minai maza wa mu'minati da mu'minai mata hadha amrun min Allah wannan umarni ne daga Allah annan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lana ya rika nema mana gafara istaghfara lana manzon Allah ya nema mana gafara bi amrin min Allah da umarni daga Allah wahaiku annan Musa lokacin da ya kasance sai Alayhi Musa in su jiba lahu an amsa masa addu'a bi amrin min qawli daga umarnin mutanensa fa an yustajaba li Muhammadin allazi da'a bi amrin min Allah tabaraka wa ta'ala aqawa wa ahda in dai Alayhi Musa wanda jama'a su ce suka sa shi addu'a Allah ya amsa to shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ne ya ce addu'a ya fi ƙarfi ya fi cancanta mun fi ƙarfin da jaya sun cewa shi ne wanda Allah zai karɓi nashi. Rana da jawo suna ka muna da fata kariru mai girma ya sauyin layi da kasancewar Allah amma da nabi yahu ya umarci annabinsa an yi ruhun ba'a da na ya roƙa mana Allah wani kasar da na ya nema mana gabara. Kudu, wani yadda ba na mutane ce kushi daga arzikin Allah wata rabu ku sha min lahi daga arzikin Allah amara mu ya umarce su an yi akulu su shi akalan shi mutlakan sake ba kai wa an yi shirabu kuma su sha shurban wato sha mutlakan shi ma sake ba kai wa hadha yahmiluhum to wannan zai iya daukar su alal indisadi a bisa shashan da sakewa da miƙe ƙafa والتوسعي da yalwata wato wato da samun yalwa almu'addi wanda zai afkar da su ila al-fasadi zuwa ga Allah fa ajabahu sai Allah idimo bayan kulu wa sharabu min rizqillahi bi qawli da fadinsa wala ta'asaw fil ardi kar ku aikata barna a cikin ƙasa mutune dan na san ku masu barna ne kulu ku ci wata rabu ku sha wala ta asau bil ardi kar ku yi barna a cikin ƙasa mutidina dan na ga ku masu barna ne marratan ukra karo na biyu kuma sai ce kulu ku ci wata rabu ku sha wala ta ku kar ku yi barna innahu domin kar ku almubazzaranci innahu domin cewa shi Allah la yuhibbul mutidina baya son masu almubazzaranci kama anna Musa kamar yadda kasance annabi Musa Musa bani Isra'ila kamar yadda kasan akwai Musa na bani Isra'ila to akwai kuma kazalika Musa ruhu akwai Musa na ruhu akwai Musa na bani Isra'ila wanda kowa da kowa ya san shi da ammawa da hasawa da hasan da hasa amma Musa ruhu wanda ke arabai da salihai su ne suka san wane ne Musa na ruhu duk kulli insani a cikin kowane mutum ya dulmu ya wannan Musa na ruhi ana neman shayarwa shayarwa na addu'a ta da bari da wurin wannan Musa na ruhi da kauni da jama'arsa to shi Musa na bani Isra'ila jama'arsa su ne bani Isra'ila sai shi wuce to bari ya musu jama'ar Musa ruhu shi kuma jama'arsa wa hum da hawasu da khamsu su ne kafofin jiki guda biyar az-zahirati wanda ce bayyanannu a zahiri shi ne a shaƙa shafa gani ji zance wannan su ne a jama'arsa a na zahiri ke والحواس الخمس الباطنة سنوى أقوي كهو في بلاد يرسوكما نبادي سوني نفس قلب عقل قلوب سر شيء جو يشي والنفس والقلب ده نفس والقلب اثنا عشر حصا idan ka haɗa su baki ɗaya za ka iske kafofi ne guda goma sha biyu na zahiri sha biyu shaƙa shafa gani ji zance an gani ko kaga farji ido kunne hanci baki saboda ne ai guda biyar na zahiri ke na bani ne kuma nafsu kalbu akalu ruhu suru zuciya ta nafsu zuciya ta kalbu sai hankali sai ruhi da kuma asirin ruhi ne shi ne Yau Rajalla ne ce to in ka haɗa su isna ashirin hinsa za ka iya su guda goma sha biyu ne falamma daraba lokacin da Musa na ruhi aka nemi shayar da waɗannan jama'a tashi goma sha biyu kan kabilun bani Isra'ila su goma sha biyu to shi kenan daraba hajar wujudin as sai ita shi dutsen samuwar bawa bi a ta la ilaha illallah da sandan la ilaha illallah shi kuma dutsen samuwar bawa ita ce ta da la ilaha illallah in fajarar isna ta ashara ta ainin sai ga idanuwan ruwa goma sha biyu kad alima kullu unazin dukkan jama'a nafsu kalbu hasalu ruhu sirru a gani ji shaƙa shaba zance sun san matarabar kowa ya san matarashi baki ya san irin abinci hanci ya san irin abinci ido ya san irin abinci kunne ya san irin abinci farji ya san irin abincin shi nafsu ta san irin abincinta kalbu ya san irin abincin shi hankali ya san irin abincin shi ruhi ya san irin abincin shi sabri ma ya san irin abincin shi sun kafin da za mu ba da karatu a nan fadi cewa la ilaha illallah harafi goma sha biyu yayin da shehi muradi ya da cikin samuwar bawa da sandan la ilaha illallah sai idanuwar ruwa goma sha biyu daga la ilaha illallah sai محمد رسول الله شي ما حد يقول مشاهدين أبو بكر الصديق حد يقول مشاهدين عمر بن الخطاب حد يقول مشاهدين عثمان بن عفان حد يقول مشاهدين علي بن أبي طالب حد يقول مشاهدين حتى الأمر يجد الرجال قد علم كل أناس مشربه مشرب النفس مشاعر نفس العبادات والمجاهدات شيء عبادوجي إن الرقوقي na jarata ومشرب القلب مشاعر قلب الخوف والرجاء شيء قرود فاتا ما الخير wa masharabul aqali mashayar hankali alqablu wal basu shine wato kunci da yalwa kamar ka ce jazaba da zunubi ko ka ce fana'i da bakari ko ka ce maye da wasaka wannan shine abincin wato a hankali wa masharabul ruhi amma abincin abin sha abin sha na ruhi mushahadatul jamali wal jalali shine ganin jamalar Allah da jalalar Allah wa masharabul sirri amma mashayar asiri al'urku ɗebe kewa da zaki wal haifatu da nutsuwa da ganin kwarjinin zatin Allah fasakahu rabbuhu sha'aban dawra shi mai yake to ubangijin su ya ta da su a wuta ne sarki wanda ya fi na bani Isra'ila kulu ubangiji ya ce da su bani Isra'ila ko kuma mu ma ɗin wannan mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama almajiran shi Ibrahim radiyallahu an wannan bayani wato kulu ku ci washrabu ku sha min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'asaw fil ardi kar ku yi barna a bayan ƙasa mutidina kuna masu barna بالرجوع كرب كوما إلى إلى شهوات النفس إذا بشعور الزوجية ومخالفة الأمر إذا سابع ومن الله شيء شريعة دون وجه زمان الله يجوز كي يتابع شريعة كي يجي شعور الزوجية موسى النبي موسى عليه السلام ضرب حجرا لا تجدوه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا تلك إذا نور الله ولا قوم شادي سنة قلقلوها ولكن أجره منه sai dai abin da ya fi zama bako daga abin da annabi Musa ya yi ma a ranar Nabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana da Allah ya tijar mai domin ta ko ko ruwa yana da tijar ce daga rufe rubba ma shi da yawa ai ana iya ganin hibadin amakin a cikin ba'arin wato kasashe ko garuruka ko kuma anguwanni ko nan mamci da mutum ya je ne gari na je wani gari a Ghana ina juraren takura na ji har da ruwan yake yake ruwa yake fitowa daga dutse a yana yana yana yana yana zuwa so da ka wannan ba abun mamaki ba wallahi sallallahu alaihi wasallam abun mamaki shine annabi sallallahu alaihi wasallam na ba'al ma'u ruwa ya bulbulo min bai a tarihi daga tsakanin ɗan yatsunsa a sharibati mai daraja shine kirki ta wa ayyu nabiyyin ja'a nufin muhammadin wai shin wani annabi ne ya taba zuwa da misalin abin da annabi Muhammad ya zo da shi wa man hadha wahayan misla jikarka fasda'i wani ne taba samun wahayin da aka ce masa fasda'i ma duma wai shi wai aka taba gaya masa haka shi wai ce fa Musa karimu qattaka Allahu qawmahu bihi fala ma'un min rukhalin wa rabbi annabi Musa abokin maganan Allah ne hakika Allah ya shahid da jama'arsa wato bihi da albarkan Musa fada ruwa ya bulbulo fada ma in ruwa ya bulbulo min rukhanin daga fan dutse murabba'i ne ko fana wa laysa yuhaki ma arana muhammadun shi ne ce amma wannan bai kama da abin da annabi muhammad ya nuna mana ba sakana dima'in fada min bayni asbuhi manzo na shayar da mu daga ruwa wanda ke bulbulowa daga tsakanin yatsunsa وبعد امتلاك الباري شق محمد لنا قمرا فوق فوق الهواء المرفع bayan annabi Musa alaihi salam ya tsaga teku ya daki ruwa teku ta gari sun wuce Fir'auna ya halaka sai ce Allah sarki ai ba abun mamaki bane dan an daki ruwa ya gari to annabi ya tsaga wata shi kuma Musa ya tsaga ruwa annabi ya tsaga wata shi ne wa ba'adan filatil bari shakka muhammadun lana kamaran bawqal hawa'il ma'fai sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne to wa hadha ma shi da kaddu wannan babu wanda ya taba gani ba taba gani irin wannan ba hadihi a sunnatu sunnatul istisqa'i wannan ita ce sunnar addu'ar shada fari bakiyatul yawma tawal zahar yau lizzari ana yi dan neman shuka a fito aulil haiwani ko kuma dan dabbobi aulil shirkin nasu ko kuma dan mutane su samu su sha ya aulil imamu sai iman ya fito wal muslimuna da musulmi ma a suna jin bayansa fi halata khushu'in a cikin hali irin na tsoron Allah wa tazarrurin da kaskanci wa yu'adduna salatal istisqa'i sai su bada addu'ar shada fari fa inna Allah cewa Allah yastajibu lahum zai amsa musu annabi Musa annabi Musa ya nima a su ya shayarwa ne kawai da jama'arsa makasa muddatai ya zauna shi wato tsawon lokaci muddatan dawilatan lokaci ne tsawon illa yana ta sallah wai ko yana ta addu'a halan yau ta gabda amma ba amsa masa ba fadala sai shi ya ya ubangiji inna na narbuka mu muna ta roƙanka wa nanu akthar min salatu salatu salatu alani ga mun mun kuma sun dubu uku ina salihin daga salihai yin tiyaji yin tiyaji halkika saboda tsananin bukatuwar halittarka wa lam tustajab lana ga shi baka amsa mana ba qala bi Allah yace lam astajib lakum ba zan amsa muku ba la'anna fikum namaman hatta ku akwai mabudanci sai ba zan amsa muku ba akwai aljani matsayi kurshi man ya tsadin da nimar ta bainan na wanda yake yawo tsakanin mutane da tsaye gumi ya kai labarin wannan ya ɗauko na wancan ya kai ma wancan kala da hujji annabi Musa da gina da fushi sai ce ya rabbi ya umarni da an rage nimar wa sanar da ni waye shi idan ni magani shi kala sai Allah ya ce za a rabu ka iyawo in na sanar da kai waye shi a kuma ka nufi ni ma na zama gulmashi ke a ya yi gulma ina gaya ma bai kyauta ba kuma Musa kana so ni ma ni gulma haba Musa wa ana an kimu minhu shay'an gashi ni ina kin wani abu daga wurin sa dake aikata na, na gulma wa umaritu wa umaritu sannan ba ce ni na aikata irin na aikata shi hada la yi wannan bai dace bai dace da ni ba na ga ma mutum yayi abu bai kyauta ba sannan saboda shi na kin karba addu'a ku sannan kuma ka ta ni ma in yi ba da yau bayan wata rana أو الله رجع موسى في الله يعلم موسى وحي أن ذلك النمام شاء والنمام المشيمات يا موسى وجنازته عند باب المسجد لا أي جنائز صعباء أباجي قوه مسلاش فصار موسى في أن موسى يسوي يدرك الجنازة gani ya je ya rufi jana'iza wa ya alamu man huwa wai waye wannan mahul mutum ne da ya hana asaba addu'a ko wajen da sakina janaza da je ga jana'iza kamar yi mawuri sai ga jana'iza sai ne har saba'in safar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirta shi na'am
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض وادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وقفائها وفومها وعدتها وبصرها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
har yau dai Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka tuna wa Yahudawa in sun manta wai kullu lokacin da kuke cewa ya Musa ya kai Musa lan nazira mu fa ba za mu yi hakuri ba ala da hani wahidin aw da abinci kala daya kazalika haka nan banu Isra'ila su banu Isra'ila biki lokacin da suka kasance a cikin imuwan nan da suka shekara arba'in ciki lamma masu min alhayat lokacin da suka kosa suka gaji da rayuwa ƙalu sai suka ce innahum mallumin hada dani wai su sun kosa sun gaji da jin abinci kala daya allazi yanzu min samai wannan da yake saukowa daga sama wa huwa nau'un wahid shi wannan abinci nau'i ne kala daya kowane mannu wasal ba shi ne zuma da soyayyun nama na yan shida kaza rushi Allah ya ce ƙarya suke yi ma mazu ba su kosa ba ba su gaji ba mina tsahani daga wannan abinci waye zai gaji da zuma da nama inna ma mazu min alhayati faqat a sun gaji da rayuwa ne kawai sun zuwa hana shekara arba'in ba su koma gida ba suna cikin kimuwa shi ne suke fakewa da wani abinci farko da na ka roƙa mana Allah farko da na rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ya kula na ya fitar mana shay'an wani abu min ma tumisul ardu daga abin da ƙasa take tsararwa min bakali hanar ga abin da ya shafi kamar doya dankali da su rogo haka wa isaiha da irin su kankana su gwanda da sauransu wa huliha da irin su alkama wa adabta da irin su wake wa bataya irin su albasa su tafarnuwa هذه الأنواع وأن النوع دين أبنشي التي لا تخرج وتبات صروة إلا من الأرض خير القدر هذه موسوسا أن هذا شيء ولا لا يمكن وزيه إلا إذا رجعوا إلى القرى سيكون كما قويلكم ضروري والمهم هو برني وهذا مدلهم حقيقة ولا جرى من السينما ما سنة تقول عميدة الجلال قال قال لهم موسى shi annabi Musa ce da su hakiyan anillahi yana mai hakai zuwa daga Allah yake musu a tasabbiluna allazi huwa annabi allazi huwa khair a tasabbiluna ku yanzu za ku musanya wulakantaccen abinci irin su albasa da tafarnuwa allazi huwa annabi wanda shine koma baya shine mafi kankancin matsayi billazi huwa khairu da abincin da yake shine mafi alkhairi mafi daraja mannu da salwa zuma da soyayyen nama a tattabdilun allazi huwa adna yanzu za ku musanya abinci wanda yake wulakantacce a hasu wulakantacce billazi wa khairun da abinci wanda yake wuce alkhairi a jarabu mafi daraja ai ta ku nuna hu ta ku nuna hu badaruhu za ku karbe shi ku musanya shi da wani wuta qalu sai suka ce la nuyi billah hada ai mu dai ba ma son kunan ba shi ba mu kawai abin da muke so kenan kada Allah kaga wai duk wahalan nan babbar ta sasu da dabi ba shekara arba'in suna ganin bala'i da masifa iri iri amma har yanzu in ta kama za su iya gaya Allah maganar banza fada Allah tabaraka wa ta'ala sai annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah fa qala bi fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki shi ihdidu ai anziru ku sauka misra ai gani min al'amtari daga cikin garuruka bayan wannan shekaru na dimuwar sun tsari wannan ya faru bayan wafatar da zai sake annabi musa uku ya zo annabi musa ya gama da su annabi musa uku ya shigo an fara shi ne to shi da nan fa inna lakum cewa a cikin wannan birni da za ku shiga cikin ɗaya daga cikin garurukan da za ku samu ku shiga ma sa'altum akwai abin da kuke nema minan nabati na daga ƴaƴan wato a talatin فنزلوا بيت المقدس سفك توقع قدس أو أريها وكما أريها قرية قريبة من بيت المقدس وتوى القرية شيء مقصن سيارة قدس جزء على فلسطين وزرعوا سكا يشوكا فرزقهم الله هذه النباتات قال عرض كافر ودن رفعه فدار معاشهم إلى يومنا هذا sai zama shi ne abincin har yau in ka je cikin yahudu za ka yi sai zuko kwamba ita farin masu albasa shi ne muhimmin abinci har yau wa zurbat alaihim zillatu sai Allah ya buga musu santi na kankanci wal hawanu da wulakanci wal maskanatu da da da talauci asarul bakai shine alamar talauci wa sukunu wato da kuma a a a wulakanci da wulakanci wal khizyi da kunyata فهي لازمة لهم wannan ta zama tana tare da su ko da yaushe wa in kanu agniya ko da ka ganci yahudawa mawadata ne amma duk da haka akwai talauci da kaddanci da abun kunya tare da su luzumar jirhanin mabrur istikati kai ka ce ne kuɗi ne wanda yake gaggan kuɗi wanda aka buga musu alama na wani hoto ko alama na wani mutum ko alama na wani kamar irin kuɗin mu nan kaga ai abin da aka rubuta ba zai gogu ba to abin da Allah ya buga wa Yahudawa na kasance da talauci da wulakanci da kunyata ba wannan da zai guji har an jama ta su da talauci da kaskanci sun auri juna ba rabuwa har abada shi ya ce la tara yahudiyyan ba za ka taɓa ganin ba yahudi ba illa wa tara fi asalul faqari sun ka ga alamar talauci da abin za ka gansu da gajeren wando da tijai ana buɗe sigari haka za ka rika ganin su da'iman za ka bi duniya ba amma sai gaji kawai daga jiran wannan shi kawai ba ruwansu da wani wai a yi addu'a a wasu yin da kasance wa makanati da kuma wato a ainihin a kalamci walau kana gani ko da zan moda shi wa ba'u ayraja'u suka koma matantanta bi gazarin min Allah ka fushi daga Allah kaga a farko Allah ya ce ya fifita su akan mutanen zamanin to yanzu ga kira kan karshe kuma Allah yana cewa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma garin su da fushin Allah zalika wato wannan kaskanci da wannan talauci da wannan kunyata da wannan wulakanci da ya same su shi ne zalika zarbu wannan duka da bula da talauci da wulakanci da kaskanci da ya sami yahudawa da annan su su ba zalunta su ba ba da sababi annahum saboda dalilin cewa su kanu sun kasance yakuruna suna kafar cewa da altaura da injila da alqur'ani shine da ayatin lahi da ayoyin Allah suna kafar cewa da ayoyin Allah wa yakuruna nabiyina kuma suna kashe annabawa ka zakariya wa yahaya kamar annabi zakariya su suka kashe shi annabi yahaya ma su suka kashe shi da gayar haƙƙi ba da haƙƙinsa ba ai zulma ai to kashe shi ne dan zalunci kadarul anbiya suna kashe annabawa zulman dan zalunci kadarul anbiya sun taba kashe annabawa la yakun wato kadarul anbiya kashe annabawa la yakun ba zai yiwu ba illa da gairar haƙƙi sai da wani gaskiya kadaru sun kashe annabawa fi yawmin wahidin a rana ɗaya saba'ina nabiyan annabi farami an ce mata ma ka ba mu ta dinga yanka su annabawa bani isra'ila saba'in a rana guda suka yanka faqama salatu mi'atin min as-salihina sai hankalin sadahai ya tashi waliyan zamanin suka damu sai suka haɗu su ɗari uku suka yanzu yanzu nuna hun suna yi wa bani isra'ila hawa me yasa kuke haka Allah ya aiko mutanen ku kashe ana haza daga wannan aiki fakatar ruhun aidan sai suka haɗa ɗari uku duka su ma su a yanka suka kashe su baki ɗaya zalika wato wannan bala'i da wannan masifa da wannan tsantsanci da wannan talauci da wannan kunyata duka ya faru ne bima a san da wanda sun kasance suna aikata na sabon Allah wa kanu sannan yahuda sun kasance ya ta nuna an yi jaru dunar hadda suna ketare iyakar ubangiji fil ma'asi a cikin sabon Allah hala ka ga wannan mimma akbar Allah an afdalin ina daga abin da Allah ya bamu labari na abin da mana wato magabatan suka aikata kullum da yahudi ka zama da hilin da zuwa muka iyayen ai mun shi ko kun manya ne ai mun ga yan manya ne ai mun kaza ne shi ne Allah ke ga mana Qur'ani ko kun kuma iyayen nasu don su gaya muku cewa su yayan manya ne ga yadda yayan nasu amma in nan da zina amu kanu yahuda sun kasance yuka kuna aslafin suna tsarkake iyayensu magabatansu annan cewa su kanu mustaqimina sun kasance wai iyayensu mustaqimai ne mutanen kirki wa hada alqur'ani shi kuma wannan alqur'ani yubayyinu khaba'ith aba'i yana mana bayanin irin muragun kabirin kiyayen nan قالوا يا رب يا رب يا صمد فقل مجيب لنا يا واحد الاحد يا بر يا رب يا عين المراد اجل يا من لا له سبب كلا ولا ولد اجل وبين الامر الكرب ابدا يا من لا شريك له حق ولا جسم انت الجاز لكل خائن وجل يا رب يا حق يا من لا له جسم فالرزق لهم متخيل الخلق جمه ولا يناله نسب ولا عسل بالمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد خير الانساب يا عمد صل وسلم على خير الورى جلال محمد اله اصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلي وخاتم ما سبق ناصر الحق للحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين